بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwarmu a wannan safiya ta lahadi 22 ga watan zulhijja a shekara ta 1434 bayan hijirar banzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma a shekara ta 2013 a lissafin miladiya ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin arruhik al-maktum mun tsaya makon da ya gabata a hadithin anas radiyallahu ta'ala anhu da yake bamu labarin abin da ya gudana a khandaq lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu akan wannan runduna da ta tinkaro Madina mai yawa ta al-Ahzab cewa a tona wani gwalalo da zai zagaye madina ko musamman wani bangare nata inda za a iya biyowa domin ya hana mushrikai shigowa su lankwame mutanen madina to a wannan hadithi mun tsaya inda yake faɗin cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq fa idha al-muhajirun wal ansaru yahfiruna fi ghadatin barida sane ce falam ya kullahum abidun ya amaluna zalika lahum falamma ra'a ma bihim minan nasbi wal ju'i qala Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira faqalu mujibina lahu sai suka amsa masa suke cewa nahnu alladhina bay'u muhammada ala al jihadi ma baqina abada nan ne muka tsaya ko za mu tashi inda yake cewa wa fihi anil bara ibn azib har yanzu cikin wannan hadithi a wannan kissar daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu qala yace ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallam yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanqulu min turabil khandaqi hatta wara anni al-ghubar jildata batnihi ya ce na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kansa yana daukar ƙasa wasu na tona ramin ne wasu suna kwashe ƙasar wasu na tona rami wasu na kwashe ƙasa ya ce na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana kwashe ƙasar wannan rami handak ya ce hatta wara an ni algubar har sai da ya zama cewa algubaru ƙura ta kare mini ban iya ganin jaldata batsinihi wato fatar cikinsa ba ma'ana saboda kura a fatar cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya ganowa to amma baka iya gani saboda kura wajen ɗiban ƙasa shi ma kansa sallallahu alaihi wasallam kun ga wani ya nuna shugaba in ya bada umarni ai abu don ana aiki kuma a ganshi a ciki wannan yana bada ƙarfin zuciya ga waɗanda suke aikin ko mabiya su masu yi yace wa kana kathira sha'r manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan gashi ne a jikinsa kunga hanyar da ya samu ya ga wannan abin kenan ya ce fasami'tuhu yartajizu bi kalimati ibn rawaha sai na ji shi yana wata urjuza yana wani waƙe daga kalmomin abdullahi ibn rawaha wa huwa yanqulu min at-turabi wa yaqulu yana diban ƙasa yana faɗi ma'ana ga waƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina abad mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام مال إن لاقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا إيش اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا ألا بعدين كي بدأ بمشرية بقى ونكم هكني duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan cewa ya Allah ba dan kai ba da ba mu shirye ba asalin baitocin kamar da suka ambata na Abdullahi ibn Rawaha ne ya taba faɗa su to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita su mun sani Allah madauki ya ga mana cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu koya masa waka ba kuma bai dace da shi ba amma wani lokacin yakan irin wannan urjuza in an ce urjuza ba wadda take da wazani kamar na sauran waƙoƙi a baharin kaza baharin kaza na masu ilimin arud ba ma urjuza galibi al'umurul ilmiya cikin urjuza malamai sukan sa su kamar irin waɗannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi irin waɗannan wani lokaci an ruwaito yan kaɗan daga gare shi ba wani abu ne da ya saba yin su da yawa ba sai yake cewa wala tasaddaqna wala sallaina kuma bayan cewa da ba mu shiryu ba ba dan kai ba sannan kuma da ba mu sadaka ba da ba mu salla ba fa anzilan sakinatan alaina to ya Allah ka saukar mana da natsuwa akan mu wa thabbitil aqdama ka tabbatar da dugadigan mu illa qaina mun hadu da abokan gaba innal ula lalle waɗannan waɗanda wannan al'ula ɗaya ne daga cikin al'asma'ul mausula mun sa akwai ismul mausul su allazina su allaci allazi waɗannan makamantansu to daga cikinsu akwai wanda yake jam'i ne daga cikin jumu'i ma'ana jam'in allazi mai namiji mufrad ana jam'insa akan ko dai allazina ko kuma al'ula duk yana cikin alarabce waɗanda suka karanta na hau a cikinku sun san wannan yana cikin abubuwan da suka zo a littafan na hau kamar da ibnu malihi ke faɗi cewa jam'ul ladil ula alladina mutlaqa yace wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa kamar da ibnu malihi ambata cewa jam'in alladhi shine al'ula da kuma alladina mutlaƙan galibi dai suna cewa ula ɗin ana amfani da shi ga maza ne amma yakan zo a wasu wurare ɗin ga mata nan an yi amfani da shi ga maza kun ganin cewa innal ula ma'ana innal ladhina raghibu alaina waɗannan da suka wato ƙimu ba sa son mu kuma suka jawo mutane su zo su yaƙe mu wa in aradu fitnatan abaina in suna neman wata fitina to za mu ƙi ma'ana za mu tsaya mu kare kanmu mutum ya zama abiyyan nan shi ake nufi abiyi shine mutumin da ba dama a taka shi zai tsaya ya tsare mutuncinsa ya tsare kansa a baitin ibn hajar yana cewa ya nakalto daga ibn tin a cikin fatahul bari cewa wannan baitin na ƙarshe mutum ya lura da shi duk da dai urjuza ce baitin bai miƙe sosai ba cewa innal ula akwai abin da aka rasa har ibn tin yake cewa shine hum innal ula hum raghibu alaina a wata riwayan kuma ga mangata ne da zata zo innal ula qad baghaw alaina lalle waɗannan da suka yi mana zalunci ma'ana suka yi zalunci akan mu wa in aradu fitnatan abaina wannan dai abin da ya shafi a riwayoyin da suka zo dangane da baitin ne ibnu hajar yake cewa lakin la yata'ayyan wannan cewa akwai abin da aka rasa a ciki ba wajibi bane tunda urjuza ce ko an rasa wannan din dai ba matsala ana karbar irin waɗannan abubuwa da fatan mun gani da haka dai al'ula nan abinda ake nufi mene alladhina shikenan kamar da fada yana zuwa kuma a cikin abin nan ana nufin mata nan maza ake nufi kamar wani daga cikin a cikin wani baitin shi'ir wanda daga cikin mawaka yana cewa yana magana akan masoyiyarsa kun san yadda su a larabci suna magana akan harkar larabci da waƙe-waƙe akan fara da kalmomi irin na ghazal to a ci wani yana cewa maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha ma'ana soyayyarta ta shafe soyayyar waɗanda suka zo gabaninta ita wannan masoyayyar tasa wa hallat makanan lam yakun hulla min qablu kuma sannan ta samu wani wuri wanda babu wanda ya tsaya a wannan wurin kafin nan ma'ana ta samu matsayi a zuciyarsa matsayin da babu wadda ta samu kun gane ya amfani da ula a matsayin mai allati yawwa ma'ana maha hubbuha hubbal ula ai hubbal lati a kunna qablaha wannan dai a larabcin ne mu kyale shi muje to sai ke cewa qala thumma yamuddu biha sautahu bi akhiriha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga sautinsa ga ƙarshen shi'ir ɗin ƙarshen baitocin yana ɗaga sautinsa kowa ya ce ma'ana wa in aradu fitnatan abaina sai ya ɗaga sauti sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwayar wancan riwayar al'asili da al-kushmihani a cikin waɗanda suka ruwaito sahil bukhari haka suka faɗi wancan na farko wannan kuma ibn al-waqt shine ruwato wannan na ƙarshe a riwayarsa duk dai a cikin hadisin al-bara ibn azib shine yake cewa innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina yace kana al-muslimuna ya'maluna bi hadha an-nashat musulmi haka suke aiki da wannan irin karsashi wajen wannan tonan rami wa hum yuqasuna min shiddati al-ju'i suna kuma dandanar tsananin yunwa ma'ana suna shan yunwa ma yufattitul akbad irin yunwar da za ta iya ketawa mutum wato kodarsa kabid qala anas har anas yana cewa kana ahlul khandaq ma'abuta khandaq ma'ana masu tona ramin nan a khandaq yu'tauna bi mil'i kaffin min ash-sha'ir akan zo musu da cikin tafi guda na sha'ir sha'ir nau'i na alkama fayusna'u lahum bi ihalatin sanikha sai ai musu sai ai amfani da wato duhun duhun shine ihala gashi ya fassara muku a ƙasa ko shine ihala bi ihalatin sanikhatin sai a samu wani wato mai da ya lalace ya fara wari kamar kakide wanda ya fara lalacewa ya fara wari to da shi sai ai musu wannan garin sha'ir din sai a kwaba musu ai wani abinci tuba ubaina mai dai alƙaum sai aje gaban mutanen saboda yunwa nan da nan za su lashe shi wal qaumu jiya'un su ko mutanen suna cikin yunwa yace wahiya bashi'atun gashi ba ta da dadi fil halqi a cikin makogoro suna ci ba dadi a makogoro amma haka ake ci wala harihun kuma gawari saboda tsananin yunwa ana samun abin da ake samu kenan a ci ana wannan kuma aiki da fata kun gane wurin sai ce wa kala abu talhata abu talha yana cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alju' mun kai karar ma'ana mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwar da muka shiga saboda tsananin yunwa a wannan rana farafa'na an butunina sai muka daga kan cikin mu kowa daga cikin sai nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hajarin hajar kowa ya sa dutse daidai don ya matse cikinsa dutsen wato cikin ya ji kamar da wani abu a ciki saboda tsabar yunwa haka suka saba yi amma me suka gani farafa a rasulullahi sallallahu ala'uwa an hajarai ne shi kuma da Allah sallallahu ala'uwa sai daga cikinsa shi ma nuna musu dutse har guda biyu ya dora shi ma don ya tsare yunwa dutse har guda biyu su ɗaya suka sa shi ko har guda biyu ya sa sun zo sun kawo ƙarar yunwa sai nuna musu to nan ma duk hakan muke sallallahu alaihi wasallama duk a wannan lokacin fa wannan ana jihadi ne ana ɗaukaka kalmar Allah ana tonan ramin da zai kare garin musulmi shine aka shiga wannan halin to sai ke cewa wa bi hadhihi almunasaba waqa'at athna'a hafr alkhandaq ayatun min a'lamin nubuwa to nan yace bi hadhihi almunasaba saboda abin ya zo mana daidai mu ambata za mu ambaci wasu kissoshi da suka faru na abin mamaki waɗanda suke ayoyi ne daga cikin ayoyin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake cewa mu'jizozi a ranar da ake wannan tono akwai abubuwan mamaki min alamin nubuwa na alamar annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga su yace na farko ra'a Jabir ibn Abdullah a fin nabi sallallahu alaihi wasallam khimsan manzan Allah Jabir dan Abdullahi ya ga yunwa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam khims ana nufin yunwa da take sabbaba ciki ya ɗanfare mun san idan akwai in ciki ba komai a yana ɗanfarewa ya ɗame haka ba komai a ciki to shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin law kuntum tatawakkaluna kama tatawakkalu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana taghdu khimasa khimasan ma'ana ja'i'a wata ruhu bitanan kuma ta dawo cikinta a cike dam to shine da jabir dan abdullahi ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama cikin yunwa mai tsanani fadhabaha bahimatan fadhabaha bahimatan sai je yanka wata dabba wa tahanat imra'atuhu sa'an min sha'irin matarsa kuma ta wato nika sa'i guda na sha'ir aka yi garin kansan suyar da suke yi in aka samu gari na alkama haka an nika shi to kawai sai a dan sa masa mai ba zancen ko ba a kai shi wato wuta an dafa ba a dan sa masa mai sai a yi kamar a dan kwaba shi sai a rika ci haka don a yi maganin yunwa to shi ne sai ta yi wannan shi kuma ya yanka wata dabba shi jabir dan abdullah ya ce thummal ta masa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sirran an ya atiya fi nafarin min ashabihi sai jabir ya laɓaɓa sai je samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru an dan yanka dan wani abu a dan zo kai da ɗan kaɗan daga cikin sahabbai sai a dan je gidana sai a samu sai a dan sa wani abu a ci abinci sirri haka yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi jami'i ahli al-khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai kwashi gaba ɗayan wanda suke ramin nan gaba ɗayan masu aikin duk sahabban aka tafi gidan Jabir wa hum alf mutun dubu haka suka tafi fa akalu min dhalika at-ta'am wa shabi'u wannan abin da aka yanka dabbar da aka yanka tare da wannan sha'ir sa'i guda haka aka ci aka ci aka ci kowa kuma ya koshi wa baqiyat burmatul lahmi kai tukunyar naman ma da aka dafa naman haka ta zauna ta ma'ana haka ta baqiyat ta wanzu ta ghittu tana ta farfasa bayan an cin fa ta ci gaba bihi yace kama hiya kamar yadda take tana tafasa da naman a ciki ana diba ana ci in kuma ka koma tukunyan naman yana nan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa baqiyal ajinu yukhbazu kama huwa shi ma wancan kwabar garin da aka yi wannan na abin wanda ake yin wanda ake gasawa ne ai biredi da shi sai to shi ma wannan kwababban garin da aka yi domin ai biredin haka shi ma ya dade ana yi wannan yazo a gasa wannan yazo a gasa ana ta ci saboda wato albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai da ya ce ya koshi wannan al-Imam al-Bukhari ne rawaito wannan kissar ya ka kissa ce sahihiya yace waja'at ukhtu nu'man ibn Bashir sai yar uwar an-Nu'man ibn Bashir ita ma tazo bi hafnatin min tamrin tazo da wato tafi guda na dabino ila al-khandaq tazo da shi wurin wannan tonon rami liyata gazza bihi abuhu wa khaluhu domin babansa shi annu'man da kuma khalinsa dan uwar mahaifiyarsa dan su dan ci wani abu famarrat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta shude gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi ta inda yake fa talaba min hattamar sai ce kawo dabinin nan mana ta kawo wa baddada fawqa thawbin wa baddadahu fawqa thawbin sai karbi dabinin aka shimfida wani wata tufa ko kamar wani kyalle ko yadi sai aka zuba dabinan akai aka watsa shi shine ma'ana baddada ya watsa shi akan wani kyalle thumma da'a ahlal khandaq sai ce duk mutanen da suke wato gwalalan nan ake aiki da su kowa yazo faja'alu ya'kuluna minhu wa ja'ala tamru yazidu suka zauna kowa yana cin dabinan nan shi kuma dabinan yana karuwa ana cin sa yana karuwa ana cin sa yana karuwa wannan duk a wannan rana aka yi hatta sadara ahlul khandaq anhu kai har sai da suka tashi suka bar shi suka bar wannan wuri shine ma'ana sadara anhu suka tashi suka bar wannan dabino yana nan wa innahu yasqutu min atraf ath-thawb suka tashi suka bar shi yana zubowa ma ƙasa daga gefen wannan tufa din ku duba ku gani a hafna aka ce me hafna tafi guda na yatsunta haka ta zo da shi ya karba ya sa sai kawai sai girma sai yawa yake sai yawa yake duk mutum dubu suka ci kuma bai gushe ba yana zubowa ƙasa kuma duk ba rufa'ido bane yawwa mai tsafi shine mai rufa'ido wannan mu'ujiza ce aya ce daga cikin ayoyin cewa wannan manzo ne na Allah subhanahu wataala Allah ya karrama shi Allah ya nuna darajarsa sallallahu alaihi wasallam sai shi wa a'zamu min hadaini a kai fiye ma da wannan kisoshin guda biyu ai mun ji biyu ko da na jabir da kuma na wannan yar uwar annu'man ibnu bashir to wadda ta fita ma shine ma rawahu al-bukhari an jabirin wadda al-imam al-bukhari ya rawaito daga jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala ya ce inna yawma khandaqin nahfiru ranar yakin khandak muna tonon rami fa'aradat kudiyatun shadidatun sai wani tsandauri kamar na dutse mai tsanani ya bayyano mana ma'ana yana ya zo mana muna cikin tono sai muka iso gun wani tsandauri mai ƙarfi shine ma'anan kudiya kamar a samu dutse ana tono faja'u ila faja'u annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce hadhihi kudyatun aradat fil khandaq wani babban tsandauri ne mai tsanani ko dutse ya bijiro mana muna cikin tonan nan mun rasa yadda zamu da shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana nazil gani nan zan sauko ciki ina zuwa thumma qama wa batnuhu ma'subun bi hajar ya miƙe lokacin nan cikin sa fa a daure yake da da dutse saboda yunwa ba komai a cikin sa sallallahu alaihi wasallam domin dama shine Jabir ya katse labarin yake cewa wala bithna thalathatan la nadhuqu dhawaqan kwanan mu uku ba mu dandani komai ba a lokacin nan kun san mun ba kumanta ba abinda muka karanta makon da ya gabata wannan tonan rami ba wai a rana ɗaya aka yi shi ba kuma ba sai da kafiran suka zo garin aka fara tonan ba tunda aka aka ji labarin tsarin da suka tsaro su mutanen ƙurashawa za su taho mutanen gatafan za su taho haka duk wannan gungun-gungun suna tahowa labarin har ya zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan aka fara shirin har aka fara tunan ramin bayan an yi wannan taro na tattaunawa da ɗaukar shawara in dai ba manta ba to don haka sai da suka yi a cikin kwanakin da suka yi na tunan ramin nan sai da suka yi kwana uku ba su ɗanɗana wani abin ɗanɗanawa ba kome to a lokacin sai wannan abu ya faru sai ce fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbi gatarin shine al-mi'wal ya karbi gatari fadaraba sai ya buga yana bugawa ya buga kan wannan dutse da ya fito musu fa'ada kathiban ahyala yana bugawa sai wannan dutse ya komo rairayi yana zagonyowa kawai yana zubowa daga bugawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai riwayar nan yayi kokonto ahyal ne a wurin ko ko ahyam in ahyal ne ma'ana sa'ilan yana kwararowa yana zubowa shi kuma ahyam ma'ana koma rerayi ma'ana mai taushi duk ma'anar su ɗaya shi yasa suke daga cikin abin da ya zo a wannan kamar da Allah maɗauki ke cewa fakanatil jibalu kathiban mai mahila yawa kathiban mahila ma'ana shine rerayi mai zubowa wannan kuma inda yake munasaba da ahyam shine fasharibuna shurbal him kuma da Allah madauke faɗi shurbal him suka ce alhimu shine al'ibil shine raƙumi idan yana sha shan yunwa yana shan ruwa zai sha shan da zai har zai faɗi ya mutu wannan a wata fasar wasu fasar su ce abinda ake nufi da alhim asali shi ma shine rairayi idan yana da taushi ba mai tsandauri ba to wannan shi yafi munasaba da nan haka ne ko yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wannan gatari akan wannan dutse nan da nan shi ma sai ya koma wato rayi yana zubowa ai sara ramalan sai zama yashi ko rayi la yatamasaku sashen sa baya kama sashi ma'ana kawai yayyo kasa shine ma'anan la yatamasaku dan idan abin da yake sashen sa na kama sashi shine mai karfin da ba dama ya baje amma ana masa bugu daya sai ya baje kuma ya zama ya zagonye ma yayyo kasa a kamar yadda dai ka san rairayin sahara yadda yake duk tudunsa kana turawa haka ka sa hannunka kawai sai ka baje shi mun fahimci wannan to haka wannan abu ya kasance dutse fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bugunsa sai koma haka to sai yake cewa wa qala al-bara'u al-bara' bin azib yake cewa lamma kana yawmul khandaq yayin ranar khandaq عرضت لنا في بعض الخندق صخرة سي وني دوتسي يبجرو منا لوكاسين da muke tunan ramin nan la ta'khudhu minha al-ma'awil baya baya iya daukar wannan gatari mana kowa ya buga gatarin sa sai dai ya daga kayansa gatarin baya iya fasa shi fashtakaina zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai karar haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun gama da wacce riwaya ta bukhari wannan wata ce ta annasa'i da al'imam ahmad a cikin musnad albara bin azib yake bada labari mun zo muna tona rami sai muka zo kan wani dutse mai tauri muka rasa yadda rami da shi sai muka kai kara muka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faja'ahu sai ya zo masa wa akhadha al-mi'wala ya dauki gatari fa qala sai yake cewa bismillah yace bismillah da sunan Allah thumma daraba darbatan sai ya bugu wani bugu bugu da ɗaya mai ƙarfi wa qala yake cewa Allahu akbar u'titu mafati hasham an bani mabudan sham wallahi inni la anzuru qusuraha al-humur as-sa'ata yace an bude mini sham ma'ana kasar sham an bude min ita mai ma'ana an bude min ita na ci nasara ta dawo karkashi na yace wallahi a yanzu nan ina gano fadar fada fada fadar wato gidajenta manya manyan gidajen sarakunanta ina gano ta a yanzu nan jajayen gine ginen su shine alhumur ina ganin sa yanzu nan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan me yake nuna mana hmm ko da ki mu karasa hadisin dan tambaye mu akai a me yace yace Allahu akbar أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع آخر سننسي يساك بقوا بقو نبيو يساك ينكوا وني لقتكين ونن ينكي فقال لكم سيكي سوا الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن yace an bude mun farisa ita ma kasar farisa ita ma a yanzu nan wallahi ina ganin fadar sarakunan wato fadar sarakunan nan da yake garin almada'in gari ne almada'in wanda ya karanta kissar yakin farisa ya san wannan da yadda aka ci garin almada'in da yaki al-abyad wannan wato fadar tasu fari kamar kace white house din su al'ana a yanzu nan ina ganin sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wani ita ma me ce aya ce thumma daraba thalithata sannan ya sake bugu na uku faqala sai ke cewa bismillah faƙata a baƙiyyatar hajar sai ya ruguza sauran abin da ya rage na wannan dutse faƙala sai kuma ya ce allahu akbar u'utitu mafati al-yaman an bani mabudan ƙasar yaman wallahi inni la'ubsiru abwaaba san'a min makani yace wallahi ina ganin ƙofofin garin sana'a a nan inda nake dinnan daga nan yanzu ina gani wannan riwaya al'imam an-nasa'i ya ruwato ta hakanan al'imam ahmad bin hanbal a cikin musnad a lafazin kuma na imam ahmad din ne a asali sun ce wafihi an rajulin minas sahabati wannan ibn hajar al'askalani a cikin fatuhul bari ya ce wannan isnadin hasan ne da kaga kenan ita ma yi hutajju biha wannan hadisin mai ke nuna mana ya nuna mana lalle lokaci zai zo kuna fahimta kamar da manzan Allah sallallahu alaihi ambata lokaci zai zo za a ci kasar sham za a ci farisa za kuma a ci yaman da yaki za su dawo karkashin musulunci kun gane wannan to ya aka yi sham din nan da farisan nan da yaman din nan suka zo karkashin musulunci bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun sahabbansa wanda ya dora su akan wannan addinin da yaki da ci gaba da faɗakar da mutane da jan hankalinsu da kiransu zuwa ga wannan addinin a hannunsu ne wannan abin ya faru kun fahimci wannan ashe kenan wannan sahabban yakin da suka yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yada addini ne kuma su suka kai addini zuwa waɗannan wuraren ashe addinin da suke kai gaskiya ne kun fahimci wannan abin yau kuma ba zaluncin kowa suka yi ba abin nan da suka yi na yada addinin musulunci karkashin tarbiyya da koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama har ya bada wannan busharar kasar Farisa za ta dawo karkashin musulunci ba ya taba ma bada wannan busharar ba ga Suraqah ibn Malik a kissa da makaranta can baya har yace zai sa masa munduwa da take hannun sarkin Farisa shin har yake tambaye sa Kisra ibn Hurmuz ce Kisra dan Hurmuz shi zaka babin yace yi kwarai da gaske kuma abin ya zo ya faru a zamanin umar bayan an ci yakin aka kawo masa wannan abin hannun na zinare da sarkin farisa yake sawa kuma ya ce ina suraka ta budu mani ya ce gashi abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya maka alkawarinsa haka waɗannan abubuwa duk suna nuna mana addinin nan fa ba kawai haka yake wata tatsuniya ce ta zo ta faru a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga rasuwarsa an samu kuma wani sabon abin daban abin da ya biyo baya wanda sahabbai suka yada wai ba addinin sa bane wani abu ne daban da ake so a nuna mutane musamman kamar da masu shi'a suke nuna mutane cewa addinin wani abu ake daban ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kawai saboda ba a zabi Ali a matsayin khalifa ba duk musuluncin ya rushe ya lalace to shi ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa zai faru kuma kowa ya sani a tarihi ba a hannun wasu wannan abin ya faru ba sai waɗannan sahabban kun ga kenan ashe abin da suka yi din nan kammala wannan zancen ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe addinin gaskiya suka yada kuma su ne suke kan gaskiya da fatan kun hango wannan wannan shine fiqihun da zaka rika fahimtowa asira yau ba kawai ka fahimci kissa ko karatu ka wuce labari ba tayyib yace warawa ibn ishaq ibn ishaq ya ruwaito mithla dhalika an salman al-farisi ya ruwaito misalin wannan daga salman al-farisi yake cewa a yace to bayan wannan ga kissa sanan shi shi ma a cikin siratu ibn hisham daga nan zaka samu wannan mana gurgurdan wannan riwayar haka ibn ishaq ya ruwaito daga salman al-farisi wannan riwayar wace ta al-bara ibn azib cewa an yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi waɗannan kalmomi wanda duk suke nuna mana busharar cewa addinin musulunci zai kai waɗannan wurare wani abun lurar har yanzu ban ga wani ya tambaya akai ba kun ga waɗancan da sham da farisa sai zancen kusur ɗinsu ya zancen suna da fada gine-gine manya-manya masu ƙarfi na fada amma da ya zo kan yaman me ce sai zancen ƙofofi bai zancen fada ba saboda su ba ba su da tsohon irin wannan tsohuwar sarauta mai karfi irin ta farisa da rum mun gane wannan rum din nan sham ana nufin rum domin lokacin su rumawa a sham suke na sha gaya mana kullum ka karanta a tsohon tarihi in aka ce rum hatta na alkur'ani ghulibatir rum ba italy ake nufi ba duk da cewa shugabannin italy na kiristoci su ne tasirinsu ya zo shark da ya zo kasashen abin nan gabashin duniya shine ya kafa sansaninsa a nan abin asham asham nan ne hedikwatarsu da aka ana nufin daular byzantine da kuka sani ana faɗi a tarihi to wannan ya nuna mana ashe garin sana'a ko ƙasar yaman ba su da wannan irin tsohon tarihin sarauta irin wani domin su ma larabawa ne rayuwa ce irin ta badawa ba tsohon civilization ne kamar waɗancan ba to mu je sai ke cewa walan ma kanatil madinatu yayin da madina ta kasance tuhitu biha alharratu waljibal mun san madina a kewaye take da alharrat alharrat mun karanta a bayan an ce alharrat alharra guda ɗaya shine ƙasa mai duwatsu da suka ƙone ba annabi sallallahu alaihi ya ce dangane da madina yake cewa ma baina labataiha abin da ke tsakanin laba guda biyu laba ƙasa ce wadda ta ƙone har malamai suna cewa da ana cewa an yi kamar abin da ake cewa volcano musan volcano wato amai da dutse yake yi to idan wannan abu ya faru shine za ga dutse ya zo ya ƙoƙone ya koma baki kiri in ka je madina akwai wannan gefen guda biyu da har shirkiya da garbiya in ka je har yanzu suna nan za ka je wurin nan inda na taba ba mu labarin unguwar da da gidan kabi ibn al-ashraf yake kafin ka je wani wurin sai ka bi wannan laba din wannan ta gefen wato gabas kenan ta gefen yamma ma akwai to shine abin da annabi sallallahu alaihi nufi da ma baina labata haka masu ilimin a zamanance masu ilimin geography da sanin kasa da sauransu suna kiran wannan shi ma irin kasar lava lava amma da v su lava waɗancan kuma wannan kuma da take a larabci kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata labataiha wannan shine kasar da take a ta kone da kuma duwatsu a cikin ta to yayin da wannan wannan wuri ko Madina take kewaye da irin wannan kasar domin daga gefen gabashinta da yammacinta duk wannan ne daga kudanci nan ne hanyar maka hanyar maka akwai gonakin da binai da yawa gefen gabas akwai wannan laba gefen yamma ma akwai wannan laba kun ga saura wannan gefe saura gefen arewa to shine za a yi wannan gwalolo a hanyarsa da fatan kun fahimci abin domin idan mutum yana tafiya ko abin jama'a masu yawa musamman runduna ta yaƙi suna tafiya ba sa iya tafiya akan wannan laba ɗin wuri ne ba yadda za a yi kai tafiya mai daɗi dutse ne mai yawa kuma akwai manya da ƙanana baki kirin kuma sannan yadda ka san dai ina birji na wannan manya-manya kafin a fasa shi sai zama ƙanana to kamar haka za a gansu jajaye kuma a wuri guda da yawa wani tudu wani kwari ba yadda za a yi wato a ji daɗin tafiya a kansa don haka ba zai yiwu su biyo ta wannan wurin ba to shine sai yake faɗa mana wannan yayin da madina ta zama a kewaye yake da irin wannan harrat ɗin waljibal da kuma duwatsu wa basatina minan nakhili da kuma gonaki na dabino min kulli janibin ta kowane bangare a kewaye take ko dai dutse ko wannan labar ko kuma wato gonakin dabino siwa shimal sai bangaren wato arewaci gefen arewacin madina shine a buɗe wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya alamu annabi ko sallallahu wasallama yana sane anna zahfa mithla anna zahfa mithli hadal jaysh kabir cewa tafiyar irin wannan runduna babba ta su waɗannan kafirai da za su tunkaro madina tafiyar da za su yi wa muhajamatihi da kuma harin da za su zo su kawo wa madina almadina la yumkinu illa min jihati shimal ba zai yi ba sai ta bangaren arewa kun ga wannan shi ma sanin strategy ne na tsarin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda irin waɗannan abubuwa suke aukuwa domin dama shine shugaban masu hankali na duniya yace to da yaga haka ittakhadha al-khandaqa fi hadha al-janib sai ce to wannan gwalalo da za a tona wannan rami da za a tona a tona shi daga gefen arewan Madina tunda can arewa suke wannan adadin mai yawa ba za su iya ratso mana ta nan ba kun fahimci wannan sai ce wa wasala al-muslimuna amalahum fi hafrihi musulmi suka ci gaba da aikin su na tonan wannan rami fa kanu yahfirunahu tulan nahar suna tono gaba ɗayan saƙo ne yini gaba ɗaya tun daga safe har magariba suna tono kaga dole a gaji a gaji ga kuma yunwa ba abin da za a ci yanzu wani ɗan adam ne in ban da imani zai iya maka kwana uku yana tona rami ba fa aiki kawai na ɗaukar kaya ba ɗaukar kaya kanta wahala ne to ballantana a ce tona rami ake kuma kwana uku ba a ci komai ba wannan in ba imani ba mai iya wannan kuma sannan da taimako na musamman da Allah madaukaki zai na karfafa musu da karfafawa zukatansu wa yarji'una ila ahlihim fil masa in kuma yammaci yayi magariba tana yi kowa sai koma kuma gida gun iyalinsa hatta takamala al khandaqu hasab al khittati al manshuda har sai da wannan wato rami gwalolo ya cika sosai aka yi shi yadda ake so gwargwadon khuttar da aka tsara mana gwargwadon plan din da aka tsara yace qabla an yasil aljaysh suka gama wannan kafin wannan rindina alwathani ta wato masu bautar gumaka kafirai al'aramram gagarimin nan mai yawa mai girma kafin yazo ila aswaril madinati a yazo wato ganuwar madina wannan shi ma ka duba al-masdar din da ya gabata ma nasiratu ibn hisham anan ya ambaci wannan to ya ci gaba yace wa aqbalat ƙuraishun fi arba'ati alafin ƙuraishawa suka taho daga makka su mutum nawa mutum dubu hudu hatta nazalat bi mujtama'il asiyali min ruma bainal jurfi wa zagaba da suka zo har sai da suka sauka bi mujtama'il asiyali inda wato ruwa kan tattaro yashi kun san idan aka yi ruwa yana jawo yashi ya taru a wani wuri ko wani shi ake sai masail inda ruwa yakan tara tarkace a wuri guda lokacin da aka yi ruwan sama to inda dai rairayi ya taru da yawa a wani wuri shine mujtama'il asiyal min ruma akwai wani wuri da ake sai ruma inda nan ne rijiyan nan da sayyidina Uthman ya saya da ake sai bi'ir ruma ko zamu zo kan maganar ta insha Allah a to wannan wurin yana nan bainal jurfi wa zagaba tsakanin jurf da zagaba jurf wata unguwa ce ita ma yanzu tana nan a madina sunanta kenan har yau idan mutum ya yi daga yamma ya yi kuma gefen arewa ma'ana arewacin yammacin madina to a nan wannan unguwa take har yanzu tana nan tana wajen harami wajen asibiti a babban asibitin garin madina a yanzu to nan ne jurf to tsakanin wannan wuri da kuma wani wurin zagaba shi kuma kusa yake da wato jabalin sal'a jabalin sal'a shi kuma a gindinsa ne aka yi wannan wato rami bari kwatanta muku wurin wato idan mutum yana a garin madina a ce shine a gabanka haka misali kamar inda littafin nan yake nan ne misali madina to daga gefen arewaci wato maso yamma kenan ko mun gane tunda nan gefen abin da ya shafi da gabas can yamma duk akwai wannan kasar laba ko duwatsun laba da suka kone ba dama a yi tafiya ga duwatsu kuma ga kuma gonakin dabino annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata zaton mutanen maka da za su zo ta kudun nan to zagaye za su yi sai dai su zo ta arewa muna fahimtar arewa ko to daga kusurwar can ta yammaci maso arewaci to anan unguwar jurfu take in ka baro jurf kayo inda madina take akwai wurin bi'iru roma din yana nan shi ma yanzu wajen wata unguwa ana ce mata hayyul azhari unguwar azhari sunanta kenan a bayanta kafin a zo ta daga an baro jurf a nan ne wannan wuri yake inda ake ce roma to tsakanin nan kuma akwai wani dutse ana ce masa jabal sal in ka bar harami yanzu ka bar masallaci a layin da ake ce ma sultana a nan ne inda jabal sal yake to tsakanin nan akwai wani wuri suna ce masa zagaba to tsakanin zagaba a nan da kuma khandaq da jurf a nan ne roma din take to shine yake kosanta mana anan da suka zo suka zagayo ta baya sai suka sauka daidai inda wannan roma din yake mun fahimci abin ma'ana kenan ta wajen gefen kusurwar yammacin arewaci na madina nan mutanen maka suka yi nasu sansani ina jin kun gane to sai ce wa akbalat ghatafan su kuma kabilar ghatafan su kuma suka fuskanto wa man tabi'ahum da su da wanda ya bi su min ahli najd na mutanen najd fi sittati alaf cikin mutum dubu hudu shida waɗancan mutum dubu hudu wannan kuma mutum dubu shida kunga an haɗa nawa dubu goma shi sa a wasu riwayoyin suka dunkule labarin sai suka ce sai ƙuraishawa sai suka zo dubu goma yauwa abin raban dole ka raba shi gida biyu nan ƙuraishawa dubu hudu ne yan gatsafan su kuma dubu shida amma gaba ɗaya wanda suka zo yakin shine dubu goma in kana karanta wasu littafan tarihin ko sira abin da suka ambata kawai dubu goma ne yace hatta nazalat a bidhanabi naqma su kuma suka sauka a wani wuri a daidai uhud uhud daga ina take daga arewacin madina shi ma yake mun fahimta to shi kuma a jikinsa akwai wani fili ana ce masa naqama wannan wurin shine su kuma suka yi nasu sansanin mana kamar suka biyo su kuma ta gefen gabas suka zagaya daidai dutsen uhudu suka zo suka yi nasu sansanin ana kaga can ga dubu hudu nan ga dubu shida kuma sun lullube kofofin da za a shigo madina da fatan mun gane zanab na sunan wuri ne shi ma suna cewa asalin wani fili ne na alu abi talib da aka ba su tun wancan lokaci ma'ana daga baya kai kafin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani fili ne daga baya aka san shi da haka ma'ana zuriyar Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an yace ila janibi Uhud suka zo suka yi sansani kusa da dutsen Uhud da fatan mun gane to sai yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga waɗannan rundunoni qalu kun nan yayi mana iktibasi ne na aya in kana cikin zance ba tare da ka ce ƙalallahu ta'ala ba sai ka kawo aya shi ake ce mai iktibasi yau to shi ne sai ya kawo wannan aya walan mara almu'minun al'ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yayin da muminai suka ga wannan rundunoni sun tunkaro su qalu sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka mana alƙawari cewa lalle zai faru gashi nan wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzansa kuwa sun yi gaskiya wa ma zadahum wannan taron da aka yi a kansu da rindunonin da suka gani bai ƙara musu komai ba illa imanan wa taslima sai imani da sallamawa da miƙa wuya cewa to mu je duk abin da zai faru ya faru wannan kun ga maganar muminai kenan da'iman tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan ya nuna mana waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi muminai ne ko ba masu kokarin su kau da shi bane su hau mulki muminai ne waɗanda imanin su kuma ya karu sakamakon duk wannan abu da suka ji da kuma Allah madauki ba su labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari yace wa ammal munafiqun amma su munafiqai wa du'afa'un nufusi da masu zuciya mai rauni masu raunin zuciya faqad taza'za'at qulubuhum to su zukatansu sun raurawa sun yi ba wai sun raunana ba sun yi rawa shine taza'za'at sun yi rawa li ru'yati hadhal jaysh sun firgita saboda ganin wannan runduna mai yawa me suka ce gashi nan abinda Allah madauki su ma ya bamu labari akan su wa idh yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad katina yayin da munafikai da waɗanda akwai cuta a zukatansu suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura dama can abinda annabi ya mana alƙawari da manzansa Allah da manzansa suka yi mana alƙawari ba komai bane sai rudi rudar mu aka yi cewa za mu tsira ashe ashe halaka ce ga tanan ba abinda zai same mu sai bala'i wannan ra'ayin munafikai kenan ba su sallama wa Allah abinda ya ba su labari ba su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma umarnin sa ba sai ce wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fi thalathati alafin min almuslimin mutum dubu uku a cikin musulmi kun ga dubu uku za su tunkari nawa dubu goma faja'alu zuhurahum ila jabal sal'a sai suka sanya bayan su yana kallon jabal sal'a jabal sal'a kamar da na gaya mana nan ne aka yi wannan ramin khandak idan mutum ya je madina yanzu a inda suke ce ma saba a masajid idan mutum ya taho daga haram zai yi wannan wuri da ake ce ma hanyar zuwa masallacin qiblatain to akwai jabal sal'a daga damansa to daidai wannan wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai baki ɗaya suka zo suka sanya bayansu yana kallon wannan dutse din kaga suka fuskanci waɗancan suka fuskanci kafiran da kuma ramin a gabansu ga ramin a gabansu ga kafirai can a wannan gefe ba za su iya shigowa ba dutsen kuma yana bayansu suka sa shi a matsayin makari fatahasako fatahassanu bihi suka ɗauke shi kaman wata ganuwa wal khandaqu bainahum wa bainal kuffar shi kuma gwalalan yana gabansu tsakaninsu da su kafirai kuma shi yadda abin yake wa kana shi'aruhum to a ranar nan alamar su da suke sanin juna da ita a wurin yaƙi in ba kuma ta ba mun karanta a baya ɗaya daga cikin a cikin yaƙoƙin da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su alamomi la'alla kun manta idan yaƙi ya rincabe akan shiga wani yanayi da ba za ka gane dan uwanka ba kuma wani zai iya zuwa maka baka san waye ba ya kawo ma hari to idan aka je yaki sai a bada alama daga ka zo gun yan uwanka mumine ka faɗi wannan kalmar an san kai kana cikin musulmi ko duk yadda aka rikice ko dare ne ko me to ba wanda yake sanin wannan kalmar sai a tsakanin su to kowanne yaki da irin taken da ake bayarwa a wani yakin hatta muhajirun taken su daban kamar akwai wani yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bani abdurrahman sune almuhajirun al'ansar kuma mutanen madina su ne bani abdullahi kowa yana zuwa kawai sai bani abdurrahman to ka gane cewa wannan mutumin abinan mutumin makka ne ma'ana yana cikin muhajiru yana cewa bani abdullahi kai na ganewa cewa yana cikin wani kowanne yaƙi kuma wani taken ake bayarwa daban saboda kar ku gane cewa ga abin da ake to a wannan yaƙin na alkhandaq taken musulmi a ranar shine ham la yunsarun ham la yunsarun shi ne suka ce ham ɗin nan ma'anarsa allahumma layun saruna ya allah layun sarun amma suka ce wannan ba addu'a ba ce labari ne min babu tafa'uli domin da addu'a ce da zai zama an yi jazma amma ƙa'idar larabci amma tun da ce layun saruna ma'ana kamar su ce ya allah in sha allahu wannan kafiran ba za a taimake su ba wannan shine alama duk musulmin da ya zo cikin yan uwansa musulmi ko da a rudani ake yana cewa ham la yunsarun to za a gane musulmi ne a wata riwayar kuma alamar ita ce hamim ain sin qaf farko suratul shura mutum yana faɗa hamim ain sin qaf shikenan sai a gane cewa yana cikin musulmi sai a kyale shi na'am to sai ke cewa wastahlafa na'am wastahlafa على المدينة ابن أم مختوم واستخلفني واستخلف على المدينة ابن أم مختوم النبي صلى الله عليه وسلم يسا عبد الله ابن أم مختوم a matsayin khalifa a madina ma'ana ya zauna ya kula da mata da yara da suke cikin garin madina wa amara bin nisa'i wa zarari ya yi umarni shi manzo sallallahu alaihi wasallama cewa da mata da yara azzarari ana nufin yara zurriya da mata da yara faju'ilu fi atamil madinati aka sanya su a cikin ganuwar madina domin ganuwar daga ƙasa akwai ramuka za a iya buya a cikin ganuwar madina to shine sai aje a sa su akan wannan dama asalin atam ana nufin tudu kamar tudun ganuwa ko tudun jigawa shine ake nufi atam jam'i ne atam mufradinsa shine utum jam'insa shine utum guda ɗaya atam to yace a sanya su a waɗannan wurare saboda kariya domin idan kafirai suka zo da za a ce za su iya shigowa to cikin gari za su wuce da sauri suna shiga cikin gari za su yi ta'adi kaga kenan za a iya sauri kuma a fidda waɗannan daga jikin ganuwar sai a yi wani gun daban in gudu ya kama duka dabara ce dai ta yaƙi ya ce walan ma a radar mashirikuna muhajamatal musulmi yayin da mashirikai suka yi nufin su kai hari ga musulmi wakti hamal madina kuma su auka wa madina wajadu khandakan ariban ya hulu bainahum wa bainaha sai suka sami wani gwalalo kato mai girma ya shiga tsakaninsu da garin madina ba yadda za su yi faltaja'u ila fardil hisari alal musulmin sai suka ce a to shikenan yanzu abin da za a yi mu zauna nan ba wanda zai fita daga wannan gari na madina su zauna cikin yunwa cikin azaba a samu ai musu wannan talala shine abin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa yahudan banu nadir da muka karanta a baya ko to sai mushrikan suka ce bari su wa madina wannan su kewaye ta ba wanda zai fita kun gane wannan yace bainama lam yakunu musta'iddina lahu da tare da cewa ba su zo da wannan shirin ba ba su zo da shirin za su iya tsayawa su ma a wurin har wata guda ko sama da wata guda ba da an zo da kayan abinci sun zo kawai da zafin zuciya ne ba shiri rai a ɓace kawai za a lankwame madina a koma to kaga ku idan kana so ka zagaye wuri ka kewaye shi ka hana kowa fita to kai ma kuma sai ka zo da shirin abincinka da komai da za ka zauna a wuri to ba su zo da wannan shirin ba ya ce hina kharaju min diyarihim yayin da suka fita daga gidajensu iz kanat hadhihi alkhutta domin ko wannan plan din wannan tsarin da aka yi na yin gwalolon nan kama qalu kamar yadda ya gabata a baya makidatan ma araf ma arafat al arab makirci ne na yaki ma'ana tsarin plan ne na yaki wanda larabawa kwata kwata ba su san shi ba wannan shawarar ta Salman al-Farisi mutanen Farisa ne dabarar mutanen Farisa ce Salman al-Farisi ya kawo Laraba cewa ga abin da ya kamata mu yi dan haka ba su sa wannan a cikin lissafin su cewa za su iya zuwa su samu garin Madina an tona rami da zai hana su shiga ba don haka ba za su yi tunanin wannan har su kintso da kayan abincin da za su ce to bari su zauna har watanni don su yi musu wannan talala ba falam yakunu adkhaluha fi hisabihim ra'san ma'ana don haka ba su shigar da wannan tsari ba kwata-kwata shine ra'san tun farkon lamari fi hisabihim al-lissafin su baya ciki wa akhadha al-mushrikuna yaduruna hawla al-khandaqi ghidaban to nan fa aka fara mushrikai suka fara kewayawa kewayen wannan rami yayi girman da ba yadda za a yi ka iya latsa shi wannan kuma yana nuna mana wato ɗan adam Allah ya bashi imkana wato imkaniya mai ƙarfi damar da zai iya yin abubuwa da yawa mai nake nufi anan ramin da zai ce da zai iya hana wato runduna mutum dubu goma su iya ratsawa cikinsa gaskiya ba kaɗan ba ne ramin karka ɗauka wai rami ne ƙarami da za a yi kwalbaci a wannan gaba ɗaya lokaci guda za su binne shi kuma su hau kansa su wuce rami ne babba da zai iya in suka shiga ciki zai iya lankwame su su kansu gaba ɗaya da haka babban abu ne wannan yana nuna mana mutane a da ƙarfin zuciya da shi suke aiki ba irinmu ba ne yanzu da zuciyarmu duk ta mutu mako ɗaya kenan ko ana washe garin sallah na je nan tsohon gari na ga yadda ganuwar ganuwar garin birnin kudu take ganuwar ka duba kaurinta ka ce mutane suka hada suka yi ta za ka yi mamakin a yanzu aka ce a yi maka wannan ba za iya ba sai da katafila da menene za mu tara amma dan adam dai ya tono maka wato ƙasa ya ɗauko bulo ya ɗauko menene ya yi da duwatsu duwatsu ne a ƙasa wannan wannan da ido da na gani ko dukun sani yau to amma kaurin nata zai nuna maka cewa wannan wato mutanen da suka yi wannan aikin ba ƙaramin ƙarfi ne da su ba kuma amma ba wai ƙarfin kawai ba babba shine ƙarfin zuciya da haka shine zai maka irin wannan aiki din Allah maɗauki kyauta don haka wallahi komai musa karfin zuciya da niyya mai karfi kar mai tsammanin komai ba za mu iya shi ba duk abin da muka tinkare shi aiki kake so wani tsari na rayuwarka ne da zaka gudanar da gidanka makaranta da sauransu ka sa kyakkyawar niyya a zuciyarka kuma da karfin zuciya amma kullum in kana jin cewa ni fa ba zan iya kaza ba to ai mu ba mu da kaza yanzu ya zamu yi kaza to shikenan sai zuciya ta mutu amma kullum ka kaddara abu kaza din nan tunda dan adam zai iya nema sai nayi to shikenan sai ga insha Allah kana cin nasara shi yasa yana daga cikin abubuwan da ake ba ɗaliban ilimi shawara kada ka sa wani ilimi wai ka ce abu kaza ba za ka iya shi ba wani ilimi ka ce ni yi min wahala yanzu ba zan iya ba yanzu kun san kisar kisa'i kisa'i a kafin ya zama malamin nahau da a duniya ba abin da ke tsorata shi irin nahau kwata-kwata ya tsani nahau saboda wahala ne da shi har sai da ya fi dare ce shi kan ba zai iya na hau ba shi ne wata rana yana zaune a wata riwayar ta kissar daban-daban yana ganin wata tururuwa tana hawa wani dutse tana faduwa tana hawa tana faduwa ta kasa sai can sai ga ta hau wata riwaya kuma ta ce ruwa ne yake digowa yana digowa akan wani dutse yana diga yana diga har sai da ya rami a jikin dutsen nan yace to tunda dai wannan abun ku haka yake ruwa ga taushinsa ba karfi ba ko tururuwa ga yadda take tana hawa bishiya ta fado ko makamancin wannan amma duk da haka bata hakura ba sai da abun ya faru to ni ma ku sai nayi shine yayin karatun har ya zama babban malami a qira'ar qur'ani ya zama babban malami a nahwu don haka kada ka rena wani abu ka ce ya fi karfin ka kai kai ba za ka iya ba saboda rashin karfin wato zuciya to naga kamar lokacin ba zai ishe mu mu karasa ba mu tsaya a nan sai mu tashi akan wa akhadhal mushrikuuna yaduruna din sai zama shi ma nan wani sabon fefe zamu ji ya abin ya kare ne amma ina fata kun gane abin insha Allah to zamu saurara anan darasin gaba sai mu tashi inda yake cewa wa akhadhal mushrikuuna yaduruna hawla al khandaqi ghidaban mu ji yadda aka kare da wannan gwalalo da kuma ya musulmi suka yi da waɗannan mutane muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara taimakon addinin musulunci da musulmi Allah ba mu karfin zuciya akan dukkan abin da muka sa a gaba Allah ba mu ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik muna addu'a ta musamman ko daga cikin yan uwa da muka sami labarin rasuwar mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ta rasu muna fata Allah maɗaukaki ya gafarta masa mai unguwa Allah maɗaukaki ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah sa kuma aljanna ce makomarta Allah subhanahu Allah ya haɗa ta da salihan bayinsa a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya kuma gafarta wa dukkan al'ummar musulmi da suka rasu wanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad